الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مجيب دعوة المضطرين وكاشف الكرب عن المكروبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الولي الحميد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن المخلوق فقير إلى الله محتاج إليه ليس فقيرا إلى سواه وقد قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فالعبد لا يستغني عن ربه طرفة عين فليس المخلوق مستعينا بنفسه ولا بغيره إياك نعبد وإياك نستعين فالأمور كلها بيده سبحانه الهداية والعافية والرزق والصحة والأمن والاستقرار والتوفيق كلها بيد الله تعالى فالعبد لا يصلح قلبه وأحواله إلا بالله ولا يفلح ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بربه عز وجل والإنابة إليه قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وهذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم الإجابة وأحب منهم أن يكثروا من دعائه وسؤاله فهو يعطي السائلين ويجيب الداعين ولا يخيب رجاء المؤمنين فهو حي كريم أكرم من أن يرد من دعاه أو يخيب من ناجاه أو, أو يمنأ من سأله عباد الله وقد ذكر الألامة ابن القيم رحمه الله تعالى جملة مفيدة من آداب الدعاء الجالبة للإجابة قال رحمه الله تعالى وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب حضور القلب وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلة له وتضرعا ورقة واستقبل الداء القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمده والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملق ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم انتهى كلامه رحمه الله وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء ومعناه أن الدعاء من قدر الله عز وجل إذ أنه سبحانه قد يقضي بالأمر على عبده قضاء مقيدا بأن لا يدعو فإذا دعاه اندفع عنه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lalle godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin talikai mai rahama mai jin kai mai amsa addu'an waɗanda suke cikin matsanancin bukata godiya ta tabbata ga Allah da yake yaye damuwa ga waɗanda suke cikin kunci da damuwa ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya shine majibincinmu kuma abin godiya yana shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne ko manzansa ne kuma amintaccen Allah ne subhanahu wa ta'ala a ban kasa Allah kai salati da sallama akan annabinka sallallahu alaihi wa sallam da mutanen gidansa da sahabbansa waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama baya ka ya juma'a musulmi wannan juma'a ta mu yau muna goma sha biyu ga watan jumadul ula hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga garin maka zuwa birnin madina tana da shekara 443 a kida miladiya yau muna nawa ne ga wata 17 ga watan 12 shekara ta 2021 wannan khutuba za ta ƙara jawo hankalin musulmi akan riko da addu'a da nuna talauci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkan abin da ya damu musulmi domin shi musulmi ya sani cewa ko kuma ya sani cewa shi fa matalauci ne zuwa ga Allah duk abin da yake nima ya tabbata ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ba zai wadatu da Allah ba mahalicci ko kiftawan ido ko abin da ya kasa da haka ba kuma zai iya cin nasara da karan kansa ba ko ya yi haɗin gwiwa da wani sai dai idan Allah subhanahu wata'ala ya agaza masa ya yassare masa a cikin ayan alkur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane gabaki ɗaya lalle ku nan matalauta ne zuwa ga Allah wani na neman iskan da zai shaƙa wani na neman abin da zai ci wani na neman ƙarfi da zai taka wani na neman miƙawa wani na neman karɓa wani na neman ya kwanta wani na neman ya tashi wani na ne komai dai da ka sani al'amuran duka dai na Allah ne subhanahu wa ta'ala wallahu al-ghaniyu al-hamid Allah shine al-ghaniyu mawadaci kowa na nema a wurinsa shi kuma baya nema wurin kowa baya nema wurin komi kuma a wata aya Allah subhanahu wata'ala yana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta maka ya Allah kuma kai kadai ne muke neman taimakonka duk abin da kake a rayuwa ko a addininka to wajibi ne ka nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala domin idan Allah ya taimake ka sai ka fi karfin abin da ya fi karfinka idan ko Allah ya cire tallafin shi bai taimaki bawa ba to abin da ka fi karfin shi ma sai ya zo ya fi karfinka mu sani cewa da shari'a da waraka da gamdakatar da arziki da lafiya da kwanciyar hankali da samun aminci duk gabaki ɗayansu suna hannun Allah ne subhanahu wata'ala zuciyan bawa ba ta daidaita al'amuransu ba sa daidaita sai fa in ya nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala da aka bawa ba zai ci nasara ba ba zai yi walwala ba ba zai ji daɗi ba ba zai samu kwanciyar hankali ba ba zai natsa ba ba kuma zai sami walwala ba har sai idan ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya kuma nemi taimakon Allah addu'a tana daga cikin manya-manyan al'amura wanda idan bawa ya riƙe ta zai samu sa'ada zai samu cin nasara a duniyansa zai samu cin nasara a gaban Allah subhanahu wata'ala shi yasa duk wanda ya fuskanci Allah subhanahu wata'ala ya yi ma Allah da gaske ya mararece ma Allah to Allah subhanahu wata'ala shi kuma yana shirye da ya dube shi ya yaye mishi abin da ya dame shi ya kuma ba shi abin da yake kwaɗayi babu shakka Allah subhanahu wata'ala ya yi mu bayi falala da ya ba su umarni su roƙe shi shi kuma ya yi musu alƙawarin zai amsa musu ya ce wa ƙala rabu kuma da'uni astajib lakum mahalicinku Allah ya ce ku roƙe ni kuma zan amsa muku har ya ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati waɗannan da suke girman kai ba sa addu'a zuwa ga Allah to lalle za su shiga cikin jahannama suna walaƙantattu ƙasƙantattu da haka ya dace bayi mu yawaita addu'a zuwa ga Allah cikin dukkan abin da ya dame mu kada mu yanke ƙauna daga rahamar Allah komin tsawon lokaci kada mu yanke ƙauna daga rahamar Allah subhanahu wata'ala lalle Allah yana karɓan addu'an wanda ya kira shi yana ba wanda ya roƙe shi yana amsa ma wanda ya kwadaice shi ba kuma ya taɓar da mummunai in dai sun fuskance shi Allah subhanahu wata'ala mai kunya ne yana jin kunya bawa ya ɗaga hannun shi guda biyu ya roƙo shi alkhairin duniya ko na lahira sannan Allah subhanahu wata'ala ya wofintar da shi Allah yana jin kunyan hakanan Allah mai kunya ne hakanan Allah yana jin kunyan ya taɓar da bawa idan ya nemi ya gana da shi duk wanda ya nemi ya keɓe ya gana da Allah shi kuma Allah subhanahu wataala ba zai kunyata shi ba ba zai wamfitin da shi ba sabanin kila masu mulki ko masu dukiya a duniya in ka nemi ganin wani a lokacin nan kana iya ganin walakanci kana iya ganin kaskanci kana iya nema wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya ma baka samu ganin wani babban mutum ba amma shi Allah subhanahu wataala ba haka yake ba duk wanda ya nemi ya gana da Allah to shi kuma Allah subhanahu wataala ba zai kunyata shi ba ba kuma zai hana duk wanda ya roƙe shi ba rowa ba ta daga cikin ɗabi'u ko kuma ba ta daga cikin sufofi na Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai badawa ne mai yawan mai yalwatawa ne mai yalwan falala ne don haka al'imam ibn qayyim a cikin littafinsa adda'u waddawa wani littafi ne wanda yake magana akan cuta da magani cuta da magani to lokacin da yake bayani akan addu'a ya kawo waɗansu bayanai wanda idan dai bayi suka riƙe wannan da kyau suka roƙi Allah da irin wannan sifa da irin wannan yanayi to irin wannan addu'a Allah subhanahu wata'ala zai karɓe ta kuma zai biya bukata al-imam yake cewa wa idza jama'a ma addu'a ya hudur al-qalb wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi ala al-matlub yayin da bawa zai addu'a sai ya kasance ya halarto da zuciyarsa akan abin da yake addu'a ya tattaro zuciyarsa gabaki ɗaya akan abin da yake addu'a wato ba yana addu'a a cikin rafkana ba yana addu'a ne ya san wanda yake roƙo ya san girmansa ya san buwayensa ya san arzikinsa da yalwansa da haka wannan yana cikin zuciyarsa kaga wanda ya je gaban wani babban mutum yana so ya roƙi wani abu za ka ga zai zauna cikin ladabi da mutunci da girmama wannan babban mutumi to walillahi masalul a'la misali mafi cika na ga Allah subhanahu wataala yayin da ka gamsu cewa yanzu ina gaban rabbul izzati ne kana gaban al'aliyu kana gaban al'azimu kana gaban al-mu'ti kana gaban al'afu ar-rahimu ar-rahmanu kana gaban Allah subhanahu wataala ma'abuncin sunaye masu kyau ma'abucin sifofi madaukaka ka gane girman Allah kwarjinin Allah ya cika zuciyanka girman Allah da buwayansa ya cika zuciyanka ka gane wannan da kyau a matakin farko sannan kuma ka tattaro duk abin da kake nima da gaske ba kana yi wasa-wasa wala gigi wala gigi rauni-rauni ba a da gaske kake yi aure ne kake nima misali da gaske kake yi ba kana tunanin ne to in ya yiwu shi kenan in bai yiwu ba komi manzon Allah ce kar a roƙi Allah da irin wannan babu abin da ke ma Allah girma samsam babu kuma wanda ya isa ya matsa ma Allah da aka duk abin da zaka roƙa a wurin Allah kar ka ɗauka wani abu ne babba a wurin Allah kar kuma ka ɗauka in ka matsa ma Allah zai maka abin da yake bai so ba ka matsa masa ba a yin wannan ka tattaro abin da kake nema ga baki ɗaya alkhairanka na lahira da alkhairanka na duniya da duk abin da kake nema ka halatto da shi ka haɗa shi da wancan girman Allah da bawayansa a lokacin da za ka yi addu'a kuma in aka yi dace ka dace da ɗaya daga cikin lokutan da ake karɓan addu'a wanda nasosi nasosi na hadisai sun zo da bayani akan lokutan da ake karban addu'a misali irin abin nan kashi dare na ƙarshe in ka raba dare uku to ka ɗauki kashin ƙarshe kaga nasu ya zo akan ana karban addu'a addu'a tsakankanin kiran sallah da iqama liman ya aladan ya gama kiran sallansa kayi addu'an da ake yi bayan an kira sallah to a wannan lokaci kafin liman ya zo a tsaye da sallah lokaci ne da yake addu'an da ta samu a wannan lokaci Allah subhanahu wata'ala ba zai dawo da ita ba haka nan dubi irin lokacin bayan ka karkar sallah ga baki daya abin da ya rige maka kawai shine kai sallama ka gama tahiyya ka gama salatin annabi sallallahu alaihi wasallama shine adbarus salawat to a wannan lokaci idan kai addu'a Allah subhanahu wata'ala yana karban addu'a haka nan lokacin ranar juma'a bayan sallar la'asar daga nan har rana ta fada duk lokacin da Allah ya baka iko ka je ka kyautata ka fuskanci Allah subhanahu wataala ka zuba ma Allah duk gabaki ɗaya damuwanka kana mai halatto da girman Allah da buwayansa sannan ya zama ga khushu'i a cikin zuciyanka baka yin ma Allah kana jin kai madaukaki ne baka roƙon Allah a lokacin nan zuciyanka tana gaya maka kai ne babba a garin nan kai ne babba a gidan nan kai ne babba a anguwan nan a wurin zaman nan yanzu ni ne fa oga in nace ayi dole ayi duk ka cire wannan khushu'i ka kaskanta ga Allah subhanahu wataala kana mai nuna ma Allah talaucinka da kwaɗayinka kana mai nuna ma Allah ya Allah in ka taimake ni babu wanda ya isa ya raunana ni ya Allah in ka wofintar da ni babu wanda ya isa ya kusance ni ya ɗaukaka ni kana nuna ma Allah kai ba komi bane kai ba kowa bane irin yadda zaka ga in mun fita roƙon ruwa shari'a ta ce mu fita a cikin yanayi na kaskantar da kai ga Allah komin tufafinka masu kyau a rana aka ce ka sa tufafin da yake na wanda ke nuni akan kai bawa ne kai makaskanci ne ga Allah kai matalauci ne zuwa ga Allah aka ce ka fita wani yanayi dai ga kanan duk wanda ya ganka ya san wannan yau yana cikin wani hali to haka nan ake so ka kaskanta ga Allah subhanahu wataala ka zube gaba ga Allah in kisari kenan zuciyanka ce tibis ce raushi a lokacin da kake addu'a a wannan lokaci ne ma zaka ga har waɗansu kuka suke ma Allah suna zubar da hawaye suna mai masu roƙon Allah subhanahu wataala a samu zilla wa tadarru wa riqa duka haka kalmomin ibnu qayyim ya tabbatar ka kaskanta ka zubar da kanka ka zama kai raushi kai laushi gaban Allah subhanahu wataala mala ya ci gaba da cewa wastaqbala da'i al-qibla mutum ya fuskanci al-qibla ka fuskanci al-qibla lokacin da zaka yi addu'a matukar dai kana da daman da zaka fuskanci alƙibla to kada ka yadda kai addu'a kana juya ma alƙibla baya ko kana kallon wani guri a cikin hadisi manzon Allah ce addu'a huwal ibada addu'a ita ce ma ibada ga baki daya sai malamai suke cewa to idan sallah sallah ita kadai ba ce ita kadai ce ibada ba amma an ce a fuskanci alƙibla to me kake tsammani ga kuma addu'a da aka ce ita ce ma ga baki daya ibada to da haka mutum ya fuskanci alƙibla wa kana ala tahara kuma ya zama kana cikin tsarki in ba ka da alula ka je kai alula domin ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala ka nisanci shedan ka nisanci miyagu saboda duk wanda ke cikin tsarki yana kusa da Allah yana kuma nisantan shedanu yayin da mutum ya zama ba shi cikin tsarki to shedanu na kusanto shi mun yi kwatsuba akan wata kwatsuba can a baya wanda muke nuni akan hanyoyin da shedan ke kusantan bawa zama cikin rashin tsarki musamman mata da za ga wata tana zaune cikin rashin tsarki na jinin haila bayan ta riga ta tsarkaka daga hailan kuma sai ta ƙi yin wanka ko kuma ka ga mutum yana zaune da janaba bayan yana da lokacin da zai wanka sai ya zauna tun safi har wani akwai wanda na gan shi ma har sai da ya kai kusan azahar ana magana da cewa zai je wankan janaba yaushe ne janabar ta same ka wallahi tun tun da safi janaba ta same shi amma bai wanka ba to a wannan lokacin yana kusa da shedan to mutum ya zama yana da cikakken tsarkin shi ba shi da kari babba ko kuma kari ƙarami sannan mutum ya ɗaga hannayensa guda biyu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muke bayani ɗaga hannaye in za addu'a haka ake yi a haɗa su guda biyun nan a haɗa su haka inda ka gana yi haka ake yi kar mutum ya je zai addu'a yana buɗe hannu haka kaga wani yana ta wani haka wannan wasa ne kaga muni mutum yana addu'a yana haka wannan wasa ne da wargi irin wannan Allah subhanahu wataala baya karban shi za ga wani kuma yana addu'a yana ta wani haka yana haka wannan duk wasa ne ka natsu gaban Allah subhanahu wataala ba a san duk wani abin da zai nuna cewa girman Allah ya fita a cikin zuciyanka da haka ka haɗa hannayenka sun yi daura da fuskanka kana ta isar da saƙonka zuwa ga Allah subhanahu wataala haka ake idan daga hannu to sannan bawa ya fara da godiya ga Allah kar ka je kawai saboda kwaɗayinka yayi yawa ka je kawai Allah ka bani Allah ka bani Allah ka bani irin wannan addu'an Allah bai faye kallanta ba abinda ake so da kai ka fara yabo ga Allah subhanahu wataala akwai waɗansu ayoyin alkur'ani da suka yabo ga Allah in ka karanta su babu laifi akwai hadisai da suka yabo ga Allah idan ka karanta su babu laifi babu laifi a hakan kana iya ɗauko ayatul kursi jumloli ne guda goma sunayen Allah ne da sifofinsa maɗaukaka a cikin atul kursi in ka karanta ta kaya bi Allah kana iya karanta ma fatiha yabo ne ga Allah subhanahu wataala da baiwa Allah abin da ya cancance shi kana iya karanta ayoyin ƙarshen suratul hashiri huwallahu allazi la ilaha illa hu sunayen Allah ne a waɗannan ayoyi kana iya karanta ayoyi shida na farkon suratul suratul abin nan suratul suratul menene suratul hadid ayoyi shida na farkon suratul hadid wa'annan ayoyi ne waɗanda yake daga girman Allah da sunayensa da sifofinsa da dai ayoyi da suke magana akan girman Allah ko hadisai waɗanda suke nuni akan wato girmama Allah subhanahu wata'ala da yabo gare shi to sannan sai kai salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kai salati ga annabi salati ko ibrahimiya ita ce mafi daraja idan baka iya ta ba Allah ya sauka to da me kake ma sallah in baka iya salati ibrahimi ba ibrahimiya ba to kai salati ibrahimiya ko salati ɗaya ko biyu kai ta yi gwargwadon abin da Allah ya hore maka ba a cewa lalai salatin guda ɗaya ba to sannan ka tuban ma Allah tukuna kafin kai roƙon kai istighfari ka tuba kana iya ɗauko du'a sayyidul istighfar ka karanta a lokacin nan duk bayan ka gama wannan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk ka karanta ta ko kai istighfari astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilay ko kuma ka daini mi gafaran Allah da rahamansa da kalmominka Allah ka yafe mun Allah ka gafarta mun Allah kai kaza Allah kai kaza to duk in ka gama wannan thumma dakhala ala Allah shine al-imam yace a lokacin nan kuma sai ka shiga zuwa ga Allah wato an riga an share an share duk wani wani kura da ke kan hanya an riga an kawar da duk wani abin nan a lokacin nan kofan Allah ta bude maka subhanahu ta'ala sai ka kutsa wa alaha alaihi fil mas'ala kamar rairaice ma Allah kamar rairaice ma Allah kamar rairaice ma Allah irin yadda kake yi idan zaka je gurin wani babban mutum kana son ya maka to Allah shi taimake ka Allah ya ja zamanin ka Allah ya ja kwana Allah ya maka kaza to ni dai gani ranka shi dade irin wannan marerecewan to Allah subhanahu wataala ya fi cancanta a marerece masa sannan kuma wata mallaka ka makalkale ma Allah subhanahu wataala wada ahu ragabatan wa rahaba ka roki Allah kana mai kwadayi kana mai tsoro kai tawassuli wa tawassala ilai bi asma'ihi wa sifati wa tauhidihi kai tawassuli zuwa ga Allah ta hanyar sunayensa da sifofinsa da tauhidinsa kamar yadda muka bayani a baya sannan bawa idan ka gama wannan addu'a taka wa qaddama bayna dai du'a'i sadaqa kuma a ce kai kai sadaqa kafin ko bayan addu'an naka Allah ya hore maka din wani abu ka bada na sadaqa saboda ya ce ilahi yas'alul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu zuwa ga Allah ne daɗaɗen kalmomi suke zuwa sannan kuma kyawawan aiki wal amalu salihu yarfa'u su suke cincida aikin bawa zuwa ga Allah to bawa yi wannan ya tawassuli ga Allah sannan bawa yi wannan addu'an al-imam ibn qayyim yace irin wannan addu'an wallahi Allah baya dawowa da ita yace musamman in kuma ta hadu da wato ainihin mazinnatul ijaba wato waɗansu addu'o'i da aka tusgo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in kai su Allah zai karba ko kuma ismullahi al'azamu akwai ismullahi al'azamu da manzon Allah ce duk wanda ya addu'a da su kawai jira lokaci ne kar ma kai ta baba kar kai kokonto ka jira lokaci ne kawai bawa akwai ismullahi al'azamu ko Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika la sharika laka al-mannan ya badi'a as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum wannan ismullahi al'azamu اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اسم الله العظم يا حي يا قيوم اسم الله العظم mutum ya ɗauko irin wannan ismin Allah al'azamu yi addu'a da su to a wannan lokaci Allah subhanahu wataala zai karba addu'ansa har a cikin wani hadisi ma manzo Allah ke cewa babu abin da ke kauda kaddara sai addu'a babu abin da ke kauda kaddara sai addu'a malamai da suke sharhin wannan hadisi suka ce abin da ake nufi shi ne Allah ya hukunta ma bawa abu kaza zai same shi mummuna in bai addu'a ba to in bai addu'a ba sai abin ya same shi in yi addu'a kuma sai Allah ya yi mishi bawa zai sami abu kaza na alkhairi in yi addu'a in yi addu'a sai Allah ya bashi alkhairi in bai addu'a ba kuma sai Allah ya hana da haka ya ɗan uwa musulmi mu dage wurin addu'o'i musamman a halin da muke ciki a wannan ƙasa tamu matsalolin da muke ciki na tsaro da matsalolin da muke ciki na talauci da rashi da halin kakani kayi da matsalolin da muke fama da shi na gurɓacewan tarbiyya da lalacewan al'amura matsalolin da muke fama da shi na shugabanni waɗanda yake kansu kawai suka sani suna fifita kansu akan talakawansu matsalolin da muke fama da shi na talakawa ba sa biyayya ga shugabanninsu ba sa musu addu'a na alkhairi matsalolin da muke fama da shi na zamantakewan auratayya maza na yawan zaluntar mataye mataye suna yawan kangare ma mazaje matsalolin da muke fama da shi na yadda za ka ga a makwabtaka ana cutar da juna kamar yadda muka kudu ba a baya ka ga ana cutar da juna makwabci na cutar da makwabcinsa ko dai da harshensa ko kuma ta hanyar cutar da shi na hanyar zubar mishi da bola akan hanya ko kuma zubar mishi da kazanta da najisa akan hanya da matsaloli dai na al'umma daban-daban wani lokaci matsalolinmu suna da alaka da addini wani lokaci matsalolinmu suna da alaka da rayuwarmu to duka waɗannan abubuwa idan muka marerece ma Allah muka tasa Allah a gaba muka roƙe shi da irin waɗannan bayanai da muka kawo insha Allah ta'ala za mu samu waraka za mu samu fita akan wannan ya Allah muna roƙonka abin duk da ya dame mu a wannan ƙasa ta mu Allah ka yayi mana Allah ka yayi mana wannan matsalan tsaro da muke fama da shi ya Allah zubar da jinin al'umma da ake Allah ka yayi mana Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya ya Allah halin da muke ciki na kunci da rashi Allah ka yaye mana Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka yaye mana kunci da yunwa Allah ka yaye mana kakani kai ya Allah matsalan tarbiyya Allah ka daidaita mana al'ummarmu Allah ka yaye mana wannan matsalar na rashin tarbiyya Allah ka shirya mana ƴan matanmu Allah ka gyatta mana samarinmu ƙananan yaranmu Allah ka tarbiyyantar da su shugabanninmu Allah ka shiryatar mana da su Allah ka kama hannayensu daga zalunci Allah ka ja su zuwa ga dukkan alkhairi malamanmu Allah ka yi musu muwafaka Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka taimaki duniya da iliminsu da lokacinsu Allah ka ƙarfafe su Allah ka sanya albarka a rayuwansu Allah ka yalwata musu Allah ka ƙosar da su Allah ka yaye musu dukkan ƙasƙanci da dukkan walaƙanci ɗaliban ilimi ma Allah ka taimake su Allah ka ba su ilimi mai yawa mai amfani jami'an tsaro Allah ka yi musu muwafaka Allah ka gusar da gurɓatattu daga cikinsu ya Allah ka taimake su akan faɗin da suke da 'yan ta'adda ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka yi albarka ga wannan gari namu Allah ka yi albarka ga wannan gari namu Allah ka zazzago alkhairi zuwa ga wannan gari namu Allah ka yaye mana dukkan fitina da dukkan abinki da sauran garuruwan musulmi da ƙauyukansu da biranensu ya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ya Allah ka kosar da mu daga yunwa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين